الحجاب ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake kawo mu wannan wata mai tarin albarka watan gafara wata na tuba wata wanda babu kamar shi a cikin shekara watan da za mu zo mu zazzage duk wani zunubin da muka ɗauko Allah ya gafarta mana muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan da ya raya mu har muka ga wannan lokaci muna a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawon katare da magaram yau ɗaya da watan Ramadan. Allahu Akbar. Ɗaya da watan Ramadan. Shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda. Hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda shi ne ɗaya da watan uku shi ne Mars, ɗaya da watan Mars na shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. a darasinmu na ƙarshe muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul waqi'a suratul waqi'a yau za mu tashi ko da yake za mu ɗan ja baya mu ɗauko kan zancen tun daga aya ta 57 domin bayanin ya yi tahiya daidai kan gabai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah sa wannan karatu ya zame mu sababi daga sababban shiga aljanna kamun mu fara karatu akwai tambaya guda biyu wanda malaman suka ce suna bukata a yi kokari a amsa musu ita tambaya ta farko ita ce wai mace ta iya shan magani kada al'ada ta zo mata wannan tambaya tana yawan dawowa kada al'ada ta zo mata ta yi watanta na ramadan gabaki daya har ta kare azumin watan ramadan al'ada ba ta zo mata ba ta da sa ta iya shan magani ta tsaye da al'ada ko ba ta iya ba to wannan yadda malamai suka faɗi eh mace ta iya shan magani ta tsaye da al'ada amma da sharaɗi guda biyu shari'i na farko ya kasance ba tilasa mata ba aka yi ita ce don ganin damarta don raɗin kanta ta ce za ta sha magani ta tsaye da al'ada don ta yi watanta na ramadan tukun babu wanda ya tilasa mata me yasa saboda lokacin al'ada lokaci ne da mata ba sa azumi kuma wannan hutu ne wanda ba wani ba kai ba ni ba muka ba su wannan hutu a'a Allah da ya halicce su shi ya ba su wannan hutu kenan babu wanda ya isa ya tilasa musu ya kasance ko uba ne ko ɗa ne ko mishi ne ko wa ne ko wani ne muƙarrabi babu wanda ya isa ya tilasa musu akan dole ta sha magani don ta al'ada kar ta zo mata wannan shine sharaɗi na farko haka malamai suka ce to sharaɗi na biyu idan maganin ba zai sa mata ba cuta in maganin ba zai sa mata ba cuta saboda Allah subhanahu wataala ai ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku kai kanku ku jefa cikin hallaka in maganin zai sa mata cuta ya isa mata sababi haddata zuwa zuwa ga hallaka to ba mace ba a bata damar ta sha wannan magani ba kenan a takaicen takaicewa yanda amsa take an bata izini ta sha magani ta tsaida al'ada dan ta yi watanta na Ramadan gaba ɗaya tukun al'ada ba ta zo mata ba da shara'i guda biyu shara'i na farko idan ba tilasa mata babu wanda ya tilasa mata don babu wanda ya sai tilasa mata akan hutun da Allah ya bata shara'i na biyu ya kasance maganin ba zai sa mata ba cuta wannan ita ce wallahu ta'ala alam tambaya ta biyu shine tsoho wanda baya yin baya iya azumi to tsoho ko tsohuwa wanda saboda tsoha ba su iya yin azumi za su hudda muddu ne kuma muddin za a hudda shi da galibu kuta ahalil madina marin shayin abincin mazamna garin na kowane azumi za su hudda abinci su bada a nan gurin malamai sun yi bayani cewa shin abincin nan ɗanye ne za a bada ko kuma da hehe to ala hasabin mutum mutanen idan wanda kake so ka ba abincin wannan gwabro ne bayye da mata bai iya ba dafa abinci in ba elwa ci a nan ba da samari suke yi yanzu da dare ka gani in ka kawo shinkawa ka bashi ko kawo wani makar ko hatsi ka bashi bai samu ma ina zai kai a surfa mishi to kenan irin wannan me ya kamata a bashi da hayyan abinci a bashi abinci wanda zai cika cikin shi da kyau fala wadda take take ba irin fala kin wannan ba da ake dan yafutawa a'a fala abinci cikakke wannan kenan in kuma mai gida ne ma ko kuma wata ce a gidanta kaga kenan da ita da mijinta da da da, yaran su suna bukata abincin wanda za su dafa su ci sun iya sarrafa abinci kenan wannan in ka ba su danye babu laifi in ka ƙara kyautata ma ka ba su abin da zai taimaka musu har su kai ga abin ya shiga baki har ya je ciki menene haka nan ka ɗan ba su wani abu kama wani kuɗin sirhe da kuɗin wani ɗan ceho ne dai haka haka ya kamata a ba su in ka ba da wannan kenan ala hasabin mutanen ba da wadda za ka yi kuma ba a cewa sai azumi ya ƙare ka hudda a'a ba haka na bane za ka hudda ko yanzu ka hudda gaba ɗaya na kwana talatin ɗin ko kuma duk ranai ka hudda amma kal azumi ya huce ka baka hudda ba kan ɗaya ya huce ka ce na jiya ban hudda ba na jiya barin hudda ba abin ka ba shi sai dai ka idisa ko kuma ka dinga yin rana-rana wannan shine wallahu ta'ala a'lam mu komo kan surar mu insha Allah za mu ga Allah subhanahu wata'ala wannan sura kamar yadda kuka sani sura ce makkiya muka ce za mu tashi daga kan aya ta hamsin da bakwai mi Allah ya ce nahanu khalaqnakum falawla tusaddiqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون na'am ci gaba afara'aytum أفرأيت- أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون to ku duba da kyau wannan sura suratul waqi'a tun daga lokacin da muka fara ta muka ce sura ce makkiya ayoyinta 96 kuma kun san hali hali irin na surori makkiya suna karantar da zunzurutun tauhidi suna karantar da tauhidi tsantsa na a koma ga Allah subhanahu wataala wannan sura tun daga fari suratul waqi'a tun daga fari da aka fara aka ce wa kuntum azwajan talata a lokacin za ku zamanto kala-kala na sunfi sunfi sunfi uku ne mun ga wannan sunfin guda uku ko suwane ne fa ashabul maimana mun ga suwane ne ashabul maimana masu amsa takarar sa hannun dama ba ashabul maimana mun ga karatunsu kuma mun ga ashabul mash'ama masu amsa a hannun hagun mun ga suwane ne kuma mun ga na ukun shine as-sabiqun as-sabiqun ashabul maimana as-sabiqun as-sabiqun Allah subhanahu wataala ya ci gaba da su da bayani a wannan sure mun ga irin aljanna su mun ga irin farlar da suke da da yanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba kuma su ne farkon shiga mun ga irin ayyukan da suka yi mun ga irin matayen da suke da a cikin aljanna har muka zo ashabul maimana wanda sabiqun sabiqun masu bi musu sune ashabul maimana su ma mun ga su ma mun ga irin alkala aljanna da Allah zai sa su dauko surar gaba ɗaya tafsirin ayat ne surar gaba ɗaya mun ga kala irin aljanna da Allah zai sa su mun ga kayan su da abiban marmarin da suke ci mun ga irin matan su a cikin aljanna har muka gangaro kuma ashabul mash'ama muta wanda suke yan bangare na uku yan wuta su ma sura ta mu bayani da irin balbalin bala'i da musiba da za su shiga fi samumin wahamin wa zillin min yahmum labarin wala karim duka wannan an yi bayani irin musibar da suke ciki da irin kayan da suke sawa da irin abincin da suke ci da irin ruwan da suke sha fa sharibuna alaihi min alhamim gaba ɗaya. To, da aka yi da wannan bayanin gaba ɗaya a cikin wannan Sura, daga nan kuma na hannu kun sai Allah ya canza yanayin bayanin Sure, ku lura da kyau. Yanzu an ga wannan sinfi guda uku, an ga kalarsu gaba ɗaya, to yanzu an canza yanayin tafsirin Sure. Allah subhanahu wata'ala sai ya fara ba da wasu dalilai na cewa lalle lalle sai an yi tashin kiyama na kai ka lura ka gane tashin kiyama nan hozawa zai yi la muhalata sai ya zo na ka lura ka gane ya kai bawan Allah ya ke baiwa Allah ki yarda da cewa tabbas sai kin mutu tabbas sai an tada kiranar kiyama tabbas sai an maka lissahi kuma immal jannata imman nar in baka cikin aljanna kana cikin wuta wannan yanayin ka yarda da cewa haka nan ne kawai zuciyarka ta yarda dan mala muhalata sai an yi shi Allah subhanahu wataala sai ya fara babu dalilai daya biyu uku hudu na cewa lalle lalle ka yarda akwai tashin kiyama menene dama muka ce sura tana karantar da mu aqida ko to zata sa maka aqida zunzurutu ta akwai tashin kiyama Allah ya fara da cewa nahanu khalaqanakum falawla tusaddiqun ai mu muka halice ku me yasa ba ku gaskatawa wa ya halice ka ka ce Allah yayi ka ko yaro din karamin ka tambaye shi wa ya halice ka ya ce Allah yayi shi nahanu khalaqanakum mu muka halice ku afala tusaddiqun shin ba ku yarda ku tabbatar da mu muka halice ku to sai Allah ya ce أفرأيتم؟ yanzu za a maka dan bayani jijjibi akan halittar taka Allah shi ya halice ka baka yarda ba to tsaya ka shi a fara'aitun matumnun tun daga horkonka ku ba mu labari shin kaga matumnun min nutufa abinda kake dasawa na daga maniyi idan miji ya tara da matar shi abinda kai yake zuwa na ƙwayoyin halitta wai kun san duk lokacin da namiji ya tara da mace lokacin ƙwayoyin halitta a tarawa guda kusan dubu ɗari biyu suke zubowa daga jikin shi su niheta dubu ɗari biyu za su zubo daga jikin shi a cikin ɗan maniyin wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai aika mala'ika mala'ika zai tambaya ayyi nutufa ya rab wace ɗashin na maniyin wanne ne za a ɗauka ya Ubangiji a cikin kusan dubu ɗari biyun wannan sai Allah ya gaya ma mala'ikan wannan shi ne za a ɗauka sauran kuma duk a zubda su kuma mala'ika ya tambaya daga wajen ɓangaren macen ya rab wani ɗashi na maniyin wani ƙwayar ta maniyin ce ita ma za a ɗauka a gama su sai Allah ya gaya mishi sai ya ɗauko wannan ƙwayar da wannan ƙwayar ta namiji ya gama su ya sa su cikin ma'aiwa dukkana ina aka yi wannan wai halittar kace ake gaya maka tukwana tun fil farko tun fil azal dan ka san za a yi tashin kiyaman nan idan mala'ika ya tambaya aka gaya mishi ya idasa aikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kwana arba'in kin wannan ko ɗayanku da ɗaya daga cikinku ana tattara halittar shi a cikin cikin uwarshi kwana arba'in yana ɗashi na mane wanda Allah ya sa mala'ikan ya ɗauko wannan ya ɗauko wannan ya gama suka cakula aka sa a cikin ma'aihon macen sai ya kwana arba'in a hakan dukkana ina aka yi wannan ashe Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya sani shi kadai hatta da mala'ikan bai sani ba sun mai kunu alƙatar mitil zalik bayan kwana arba'in ƙin wata kwana arba'in kuma wannan ɗashin wannan da aka cakuya sai ya jujjauya ya cakule sai ya koma kamar jini-jini jini-jini shi ma yana jini-jinin yana kabur yana ƙaruwa kwana arba'in in ji annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan kwana arba'in na nawa na biyu ko sun ma ya kunu mutgatun misali zalik kuma ya zama to gudan tsoka wannan an maida shi jini-jinin wannan da garwaye ya koma tukun tsoka an samai kashi shuwa siri-siri a cikin shi shi ma kwana arba'in a kwana arba'in kin wannan na ƙarshe za a mammeke shi a yanka baki a hudda ido a huddo kunnuwa a daidaita shi komi da komi amma mutum ne gashi nan amma gawa ce saboda ba a busa mai birai kwana arba'in arba'in so uku kwana nawa kenan kwana ɗari da ashirin kwana ɗari da ashirin wata nawa kenan wata hudu sai Allah ya aiko mala'ika ita ma kanta uwa bata sani ba a zo a busa mishi rai shi wannan janin ɗin da yake cikin cikinta haka ba aka halice ka haka aka halici kowa daga cikinmu nan Allah ne yake gaya mana annabi yana mana bayani a busa maka rai kuma a yi umarni a rubuta komi na rayuwarka duk abin da za ka yi duk abin da za ka ci da za ka sha da arzikin da za ka samu da inda za ka mutu da shekarunka sai an rubuta a lokacin in an rubuta subhanallah ashe bi kawai muke eh mana an ida komi kawai bi ne kake ka tashi kai tahauka kai ta kaza kaza kai baka san ba bi ne kake an yi da sa bi ne kake kawai a wata hudun wannan tukwana dan jariri a cikin cikin oshi yake fara motsi duk uwa ta sani cikin ta in ya fara motsi to yayi wata hudu a lokacin nan ne ilimi namu na zamani suka samu kafa da wani mikro da, ake eko a haska a tsinkayo wannan abin da Allah tuni ya ida halittar shi tuna an yi da sai a tsinkayo a gawai wani irin wani irin gaba aka mishi na mace ne ko na namiji ne wani bi a tsinkayo wani bi ba a tsinkayo ba shine ake eko bayan wata hudu tuni an ida rangadin an ida kana ina kamun a yi rangadin wannan waye isa ya faɗi babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala su ƙwayoyin halitta wannan da namiji yake zubawa ya zubo na mace ta zubo ƙwayoyin halitta kai a ido baka isa ka gansu ba sai dai kaga kamar ruwa ne su ko kamar dubu ɗari biyu a cikin wannan ruwan da kake gani ihtafaz bil maniyyi ka fa innahu ma'ul haya ma'ul haya in aka sa microscope za a iya ganin su tab ga su nan tsatsatsatsa ga su nan wata na'ura wadda ido a ƙara ma ido kaihin gani to wannan ita ce halittarka nahnu khalaqnakum Allah ya ce mu muka halicce ku afa falaula tusaddiqun me yasa ba ku gaskatawa afara'aytum ma tumnun ku bani labari abinda kuke zubawa na daga mani antum khalaqtum tahluqunahu shi wannan kwayoyin halitta Allah ya ce ku kuke halitta shi ko ku mu ne muke halitta shi Allah kai kake halitta shi nahanu qaddarna bainakum قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين to a haka ɗin Allah ya ce mu muka ƙaddara muku almaut mutuwa kowa an sa mai kwanukan da zai yi ya mutu duk ka zo ka iya abin da kake so abin kirki ka yi iya shegen ka yi to kana da kwanuka wanda za ka mutu shi kenan wa ma na hannu bi masa bukin kuma mu buku isa ba ku tsere mana babu wanda muka taɓa samun labari mala'ika ya zo ɗaukar ran shi aka ce bayanan ya ɓoye ko ya tsere ya tai wani gari ya ɓoye ko akwai mala'ika ya zo neman ran shi zai ɗauka shi kuma a ce ya tsere yana wani gida wanda mala'ikan bai san ba gidan akwai an taɓa samu a'a Allah subhanahu wata'ala ya kaddara magana ta ƙare bal ala an nubaddila amsalakum نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu mu ko ku iya tsere mana kuma eh, ala an nubaddila amsalakum ay nugayyira khalqakum yawmal qiyama mu za mu iya canza halittar ku ranar kiyama wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun kuma mu raya ku min sifatil wa ahwalin da wasu sifofi da halaye iri daban-daban a ranar kiyama fa ba haka ba za a tada mu a ina kowa za a tada shi gauɗe ɗan ƙato wanda yanayin jikin naka zai daidai da wutai ko yanayin jikin ya daidai da aljannai yau aka tada ka haka ka shi daɗin ma duk daɗin da ake ai yahi ƙarhinka a sai an kauce can ƙato za a tada za a maida ka don yanayin aljanna ka ji daɗin in kuma kai kasurgumin kahuri ne hallo za a maida ka gauɗe ɗe don in ana kishinka ka ji kishin kwata jikinka ta dinga narkewa tana zubewa wal iyazu billah wani guri Allah ya ce kullum ma nadijat jiludu كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ko da yaushe kwatunsu kwatu na jiki na 'yan wuta suka narke suka lalace don bala'i na wuta sai a baddal nahum juludan gaira sai mu yaba musu wata wata ba don komai ba don su yi ta jin azaba wannan Allah tsare mu to kun ga walaqad alimtum nash'atul ula أنتم النشأة الأولى فلولا تذكرون duka wannan hu muna cikin hujja ɗaya dalili ɗaya na cewa ka san ana ikiyamai don dalilin wajen hudu ne za a faɗi aka ce walaƙad alimtumun nasha'atul ula ai ka san nasha'a ita ce halittar ta farko kun sani sarai falaula tadhakkarun me yasa ba ku tunawa ko ku tuna ku sani ko wa'azu mice ce halittar ta farko a da akwai ka yanzu nan da shekara 100 da suka wuce mu duka nan akwai mu ai kana tuna da cewa nan da shekara ɗari da suka wuce bakka nan ba kai kawai sai ka ganka ko ba haka bane na sha'atul ula kin wancan rayuwar da aka yi babu kai hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai wani lokaci ya zo hinu min ad-dahr lokaci daga zamani ya zo akan mutum bai zamanto komai abin ambato ba ambatan shi babu ma wanda ya san ka ba a yi ka ba kwata-kwata nan da shekara ɗari da suka wuce mu duka nan bumuna ko akwai wanda yake nan akwai wanda yake shekara ɗari a nan ku duba wajen tsaye tsayin nan dai babu ko kuma nan da shekara ɗari da za su zo kaka muna ina ai muna kyautata muna cikin ƙasa shi kenan kowa ya zo ya yi lokacin shi ya wuce segment ne na rayuwa lokacin da aka aiho ka ka taho ka taho ka balaga a fara ɗora ma aikinka ka mutu abin ne shi kenan ka'ida naka wannan lokacin kuma a tashi ranar kiyama a maka lissahin shi in ka yi abin kirki ka shiga aljanna in ka yi mugun aiki a sa ka wuta ka yi ta balbala maka bala'i hal abada Allah kiyaye to ka gani wannan kenan to wannan akan halitta ce ɗaya kenan dalili ɗaya ka yarda da wannan abubuwan to sai ka san lalle akwai tashin kiyama mu je dalili na biyu sai Allah ya ce ni أرأيتم ما تعرفون
na'am أنتم أنتم tazra'una ترونه أم نحن الزارعون law nasha'u لو نشاء جعلناه هباما فظلتم تفكرون na'am إنا لمغرمون na'am bal nahanu بل نحن مسبوقين hmm?
بل نحن محرومون bakin nan wannan shine dalili na biyu na cewa ka yarda akwai tashin kiyama dalili na biyu kenan Allah ya ce afara'aytum ma taharuthun ku bani labari abin nan da kuke nomawa kayan garka da kuke shibkawa ƙwaya da kuke zuwa ku shibka ta hutu shine ma taharuthun ka shibka wake wake ya hutu ka shibka dawa dawa ta hutu ka shibka hatsi haka nan shinkafa haka nan alkama haka nan duk abinda zaka shibka duk abinda manoma suka shibka shi yake hutawa ko akwai wanda ya taba shibka wake dawa ta hutu babu ko ka je ka shibka dawa hatsi ya huto babu to wai hutawar wannan da suke yi insha Allah a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku kuke huddo da shi ya hau ya tahi ya tahi ya tahi yayi yabanya har ya kai inda za a ci amfanin shi ko ko mu ne muke yi mai gona lokacin da kaje kai shibka kana ina hatsin ya huto yayi sama kullun dai zawa kake kale ka sai ka dinga ganin kadan kadan kamar abun yana sama sama yana sama sama yana ka taba ganin lokacin da hatsin yake sama wa ya taba gani lokacin da waken shi ya ƙara ko ya hudo hure ko ya hudo ɗan wa ya taba gani ko lokacin da dawa ta ɗan ƙara ku ne kuka yi wannan in shi Allah ko mu ne muka yi kai wa kana gida kana barci Allah yake sabko sama ta zubo ruwa a shayan ma da wannan shibka kuma Allah ya hurto ma da da kayan baka lura ka gani kai kawai zuwa ne kai shibka fa ka shibka sai ruwan ma ba kai ba zaka bada kana gida kana barci Allah zai umurci sama ta zubo ruwa ta bashi ruwa kuma Allah ya huddo maka shi yayi sama yayi sama yayi sama din hatsi ne har yayi tumu lokacin da kuma ake so ya bushe Allah ya tsaye da sama kar ta yi ruwa ya bushe ka zo ka yanko shi wani ya ce wai yaya ake yanko hatsi kuranga ake hawa a yanko shi ko ko ya ake a bai ɗanɗana ba bai sani ba to ka gani wannan abubuwan kana ina aka yi shi Allah ya yi shi ko sai Allah ya ce launa sha'u da mun so ai la ja'alna hutaman ai da mun sanya shi ya lalace fazaltum tafakkahun sai ku wayi gari kuna al'ajabi kuna kuna fakin ciki da mun ga dama wannan abun da mun lalata shi lokacin da kaje kai shibkai sai Allah in ya ga dama sai ya lalata shibkai ko ba haka nan bane eh anan muna da tarihi da yawa kala kala wata shekara ba kusu ba aka yi a nan Nijar na san wasu yara ba su sani ba. Shibka ce aka yi sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko ma manoma wata irin bala'i na na kusu tsera. Duk in aka zo aka yi shibka yau, gobe in kuka zo za ku leƙa kunya kunya kunya kunya wani tsera ne kawai daidai kwaye zai sa kanshi ya ɗauke kwaye ya cinye ya tahe shi. Ai wannan shekara an ga ayar Allah. na san yara ba su sani ba kunya kunya kuma kuma kowace gona haka aka dinga yi in babu abinci kuma ai musiba ta samu duk abin da kuka shibka wake ne shinka- eh, shinkafa ce a can wajensu wannan dawa ce eh, gujiya ce kan da sa yanzu yau za ku yi shibka ku game gonaku gandisa duk in ku zo kowane rami da as rami inda ɓeran ya ɗauko kwaye ya cinye ya tage shi sai aka zo ana sa tukunya wai a kama ɓerayen sai a dinga tukwane tukwane duka ana zuba ruwa sai a zo tukunya ta yi wajen sati da kyal a kama ɗaya ko biyu da rana baka ganin su ɓerayen alloba ce Allah ya aiko su da rana baka ganin su kuma sai wasu ƙauyuka wasu karkara haka sai suke wuta da a kawo ice a sa wuta da dare sai su huto suna bin gonakai ana kashewa ga wani can rabke shi ga wani can za ku iya Allah ya turo su launa sha'ul ja'alnahu hutama mun ga wannan kissa ta wuce kuma Allah subhanahu wataala akwai shekarar da ya aiko fara duk ta cinye sai da aka bar shi kai ta hau ta hau ta hau ta yi tubu sai fara ta zo wata irin burduduwa ce in tana tahiya zaka ji kamar ruwa kamar an in ruwa ya taho zaka dinga jin shu haka take tahiya in ta sabka a gonarka gobe sai dai ka dauki kara ai karan ma ita musibar fara ita tana ci tana tutiye suwa ne a lokacin tana ci tutun yana huta tana ci tana ba ta ci ta koshi bane ta tsaya a'a ita cinyewa take tana zubdawa daga daga gojen kashi eh kawai hucewa ce hucewa ke a cikinta tana ci yana huta tana ci yana huta sai ta kwana a gonar ka shikenan magana ta kare to Allah da ya so da ya mana wannan kuma Allah ya iya ba ba ya iya ba inna lamughramun za ku wayi gari kuna inna lamughramun lalle mu muna al'ajabi lamughramun kin wannan ai muna al'ajabi muna muna muna muna asara asara ta hau kanmu ko kuma Allah ya kawo rishin ruwa a yi ruwan ya ƙi zauwa ko kuma sai shifkar ta huto sai ruwan ya ɗage sai shifkar ta mutu nawa aka yi an yi wannan ko rishin ruwa ko iska ta zo ga sunan kala-kala abubuwan da Allah ya iya to wannan abin ka lura cewa akwai tashin kiyama kuma Allah ne ya yi shi a antum tazra'unahu am nahnu zari'un launa sha'u laja'alnahu hutama da mun so da mun sanya shi ya ɓaci ya lalace fazaltum tafakkahun sai ku wayi gari kuna nadama kun samu asara kuna cewa inna lamguramun mu muna cikin an gada mu mu asara asara ce kawai bal nahnu mahrumun ku dinga cewa bari dai mu an haramta mu ne wannan abincin kawai ku dinga faɗin wannan abun eh ba kamar wancan ba ba kisa wancan ba ce sai ku wayi gari kuna faɗin wannan to a nan gurin akwai dalili na cewa za a yi tashin kiyama tun daga abincin naku kuna gani kuma Allah ya hana ku sai mu je dalili na uku أفرأيتم الماء الذي تشربون na'am أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون na'am لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون bakin nan wannan shine dalili na uku na kusan lalle za a yi tashin kiyama Allah ya ce a fara'aitum ma alladhi tashrabun ku bani labari ruwan wannan da kuke sha ya kasance ruwa na sama ne ko na ƙasa ne na rijiya tunda na sama ne Allah zai sabko ku yi abin da kuka dama ya shayar da dabbobinku ya shayar da shinkokinku sauran ya shiga ƙasa ya tsaya Allah ya taske mana shi in mun so mu yi rijiya mu je mu dinga ɗauko shi kuma muna sha ko a yi famfo duka dai shi ne ake hudawa to wannan ruwan Allah ya ce ku bani labari a antum anzaltumuhu min almuzni shin ku ne kuka sabko shi daga cikin gizagizai almuzni gizagizai am nahnul munzilun ko ko mu ne muka sabko shi so nawa hadari ya taso in Allah bai raba sai ya wuce ya wuce shikenan wasu suka ce holo ko hadarin kaka ko cikin damanin ne in hadarin ya taso in Allah bai raba bai yayi ruwa so nawa za a zo gizagizai ya taso ana cida to Allah bai raba ruwan ya sabko sai Allah ya dauke shi ko kuka sabko shi daga muzuni gizagizai am nahnul munzilun ko ko mu ne muka sabko shi sai Allah ya ce launa sha'o ja'alnahu ujajan ai da mun so da mun sanya shi ruwan cimma ruwan gishiri yanda ba ku iya sha da mun bata shi gashi nan su ya zo ruwan amma ba ku iya sha falaula ta shukurun dan menene buku buku godewa kun san ruwa iri biyu ne akwai ruwan gishiri ruwan cimma wanda rijiya ce za a gina sai ka ji ruwan yana kanwa in ka sha shi ya kumbura ma ciki ba ku iya sha kuma ko kuma kamar maliha maliya ruwan maliya ruwan maliya baka iya sa bakin kama bai su baka iya zawa ka shi bakin kama baka iya ba za dan tsananin gishirin gishirin da yake cikin shi wata rana a jidda mun zo za mu yi arwalla lokacin magariba yayi da mu da su malam babba za mu yi alwalla babu ruwa a kusan sai ruwan maliya yau te kuce ka ta nan ka ɗaga kanka iya inda idan ka yake gani ruwa ce za ka kwalwo kana alwallai amma to in aka zo kurkura baki nan ne bala'i in ka tsoma ya tsanka ma ka sa sky ina sai ka ji kamar an ɗauki reza ana ƙyarƙyarta ma cikin bakin ka baka iyawa to a ce ka sha shi a bai shayuwa to Allah ya ce da mun so wannan ruwan da mun sanya shi mun bata shi dan mu buku godewa to shin dan Allah anan akwai dalilin cewa za a yi kiyama ko babu a dalili akwai dalili saboda Allah shi ya hudo ruwan ya tace shi ya ba ku kuke sha to in yi so sai ya bata kuma ku mutu akwai dalili shi kadai ya iya wannan sai mu je dalili na nawa na hudu ko ko na biyar na'am أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون na'am نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين fasabbih وسبح باسم ربك العظيم wannan shine dalili dalili na hudu na hudu ko akan cewa lalle za a yi tashin kiyama sai Allah ya buga mu hallo wani misali yace afara'aytum naral lati turun ku ba mu labari yaya kuke gani wutan nan da kuke hurawa kun san hu- dole sai da zafi sai da wuta rayuwa sai da wuta kuma ita ce take kona mutum kuma hallau ana bukatar ta a cikin rayuwa afara'aytum naral lati turun sai Allah ya ce a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kuka rayar da itaciyarta ita wutai am nahnu munshi'un ko kuma mu ne muka rayar da ita eh isilinta daga ina ta wuto daga jikin icce kuma icce icce tsan- eh, me me me mine me tsanwan icce daga nan ake gudu wuta ko الذي الذي جعل لكم- من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya muku minal shajarar akhdar daga itaciya tsanwa shar ya hudo muku da wuta. Wai wannan, Allah subhanahu wa ta'ala. Itaciya duk icce in ka gan shi ana iya hudo wuta a cikin shi. A da lokacin babu ashana da aka daidaita da me ake hudo wuta, da tunwahiya kuma da me. da shi itace kowane ice in ka ɗauko icen ka ajiye sai ka ɗauko wani kamar haka sai ka ɗora ka dinga burkakawa kana ta yi kana ta yi kan daɗe kana yi yanzu ka ga hayaki ya fara eh duk kun sani ko eh haka ne ko kara kowane ice akwai wuta a cikin shi wa ya hudo wannan wutar daga jikin iccen Allah subhanahu wa ta'ala buku gani akwai wata hikima yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy shine Allah subhanahu wataala wutan wannan da ake huddowa daga cikin icce wane ne ya huddota Allah ne subhanahu wataala ya huddota kuma a antum ansha'atum shajarataha eh shine ku kuka rayar da itaciyar tata amna anul munshi'un ko ko mu ne muka rayar da ita nahanu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqawin mu mun sanya ta tadhkiratan wa'azi ne duk mai hankali mumuni in ya duba zai wa'azta akan wannan kuma Allah ya ce wa mata'an kuma abin jin daɗi ne lil muqawin ga wanda yake muqawin menene muqawin wasu malamai suna ga muqawin wanda yake cikin bulaguro wasu kuma suka ce a'a mazamnin gida al-musafir shine mu- mu- mai bulaguro shine muqawin wasu ko suka ce mazaunin gida wanda ba cikin bulaguro ba wasu ko suka ce a kawai in mutum yana so zai dafa abinci shi ma makoyin ne iya so ya ji daɗi yanzu in ɗari ya yi ɗari ba sai an shi gumi ba a ce ku kawo garwashi a sa garwashi kaga mazaunin kai ba mai bulaguro ba ne ba kawai haka nan kana so ka ji daɗi in za a dafa abinci ko da safe in za a yi ɗumame ko san dumame ka taba cin dumame je ka han meji sunan shi ba to wannan dukkaninsu da musafirkin da alja'i da almuqim duka malamai sun fassara shi ne makoyin jin daɗi ne ga su kana jin daɗi in an kawo ma wuta za ka yi amfani da ita kuma wutan nan hadisi daga ibn abbas radiyallahu anhu ya ce wannan wutar ta duniya da muke amfani da ita kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama in ji rasulullah kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar lahira garwashi yanzu ka iya ɗauko shi ka damƙe shi kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar lahira kai subhanallah jahannaman nan kada Allah ya kai mu cikin ta a azaba ce wadda take ita ce kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na, na, na, na jahannama ita wutar wannan da muke aiki da ita wannan kenan sai Allah ya ce mine fasabbih bismi rabbika العظيم to saboda haka kai tasbihi da sunan ubangijinka mai girma hadisi ya zo daga Uqba bin Amir radiyallahu anhu kala yace lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayar ta sabko tafasabbih bismi rabbikal azim lokacin da ta sabko gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya ta a cikin ruku'inku duk in kai ruku'i shine kake cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ij'aluha fi ruku'ikum walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la lokacin kuma da sabbih isma rabbikal a'la ta sabko suratul sabbih suratul a'la ko ko suratul a'la ko sabbih isma rabbikal la'liya سبح اسم ربك الأعلى to lokacin da wannan ta sabko sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ij'aluha ku sanya ta fi sujudikum a cikin sujudanku kun ga in kai sujada me kake cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wannan hadisi ne ingantacce a ru- a ku- a ruku'i azumu rabbakum ku dinga girmama ubangijinku subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kana ta faɗi a sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kana ta faɗi in ba shi da adadi za in mamu ne kai kana ta faɗi har liman ya taso amma abin da aka yi so kai wutiri dan inna allaha wutran yuhibbul wutra Allah bare ne shi ɗaya ne kuma iya son aiki bare eh kana iya yin uku kaɗan abin da za a ce yadda malamai da suka yi bayani kai uku ko nawa ko biyar ko nawa bakwai adadi dai wanda bai iya rabuwa biyu saka haddi yawa ka yi ta yi halliman ya taso haka a cikin sujada shi ma adadi mai yawa ka yi ta yi halliman ya taso to akwai wabi hamdihi a gaba ko to wannan kalmar wabi hamdihin akwai khilaf a cikinta a gurin malamai wasu malamai sun sa hassanata wasu kuma sun ce a kawai bata tabbata ba akwai khilaf da yawa sheikh albani ma magana biyu gare akan wannan akwai inda ya hassana a gurin kuma a gurin ya da'afa shi ya ce bai tabbata ba kenan wa bihamdihin wannan to ikhtil- akwai ikhtilaf na malamai amma subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la wannan grade ne babu babu khilaf a cikin shi an fahimta da kyau ko mu ci gaba فلا أقسم بما- بمواقع النجوم na'am وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين afa bi hadha alhadith أفبهذا الحديث أنتم مدهنون wa taj'aluna وتنالون رزقكم رزقكم أنكم تكذبون
malamai suka ce wannan difa'akin ta ayoyin wannan tare suka sabko tun daga fala uqsim bi mawaqi'in nujum azzawa annakum tukadzibun a lokaci guda tare suka sabko hadisi ya zo daga ibn abbas hadisi sahihi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ibn abbas ya ce bayan an yi ruwa ne an yi ruwa an yi ruwa da dare a lokacin sallar asuba sai annabi ya ce asbaha min ummati ai wasu daga cikin al'ummata sun wayu sun wayi gari a yau suna masu godiya wa minhum kafirun kuma da wanda suka kafirci suka kafirce ma ni'ima da wannan duk wanda ya ce an yi ruwa saboda rahamal Allah ya ce hadihi rahamatullah to wannan ya yi imani ya zama mumuni ne ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ruwa rahama ce saboda Allah ya ce wa huwa alladhi yanzilul gaita ba'da ma qanatu wa yanshur rahmata wa huwa alwaliyul hamid Allah subhanahu wataala shi yake sabko da ruwan sama bayan mutane sun ɗebe kokon sun ɗebe ƙauna suna ji kamar ba a yi ba za a yi ruwan ba ya watsa rahaman shi insha Allah shi ne mashibincin al'amarin mu ne kuma abin yabo kaga ashe ruwa rahama ce da aka yi ruwa wanda ya ce an yi ruwa da rahamal Allah to shi mumuni ne ya yi imani ga annabi amma wanda ya ce an yi ruwa saboda tarmamuwa kaza ta tsaya to wannan ya kafirce ma ni'imal Allah mu ma nan gurin da kwai irin shi eh daga an yi ruwa mama ko an ana tayi sai a ce mine ya ce ut ne ut ut ya kama ut daga an ci gaba da ruwa ruwa na safe daban nan ranar daban nan sai ka ji mutane suna cewa ut ut eh ut ya kama ut ne ka ji ut ba ka mance da rahama ce Allah ya ta ringa zubo mana wai sai ka dangana ruwan da ut wai me utkin wani wata ne na turawa shine ut kuma wai ba ma sunan wani wata ba na musulmi a wata ne na tura sunan shi ut da faransai ana ce mai ut da english ana ce mai augustus eh wai shine in ya zo shikenan augustus ya kawo ruwa ina ai wannan mugul aqida ce ko da yaushe ruwa ya samu ka yarda zuciya ka ta yarda ta amince rahama ce daga gurin Allah subhanahu wataala shine kai imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malumai suna ga cewa wannan ruwan da aka yi shi an yi shi ne a lokacin da aka tai lokacin da aka yi sulhul hudaybiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da jama'a za a shiga garin Makka ya zo umara a wannan gurin an yi mamakon ruwa da sai za su yi sallar azuba annabi ya faɗi wannan hadisi don wasu suna ganin wai tarmamuwa kaza ce ta kama tarmamuwa kaza ta kama sai ruwa tarmamuwa kaza ta kama sai ruwa to wannan kafirce ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to da maganganun malamai a kai shi sai mu komo yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ai ina rantsuwa da masabkai na tarmamu ina rantsuwa da masabkai na tarmamu a nan gurin malamai suka ce a'a annujum kin wannan wa ba tarmamu ba ake ne a'a ana nihin nuzulul qur'ani munajjaman aw mufarrakan ay mufarrakan sabkal alqur'ani da Allah ya sabko shi da kadan kadan da kadan kadan daga sama can zawwa sama duniya shine munajjaman din wannan shine ake ne ba tarmamuwa ba ake ne kuma idan ka biyo siyaqul kalam din na ayoyin zaka ga Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da da alqur'ani kamar inda yace yasin wal qur'anil hakim kaga yayi rantsuwa da alqur'ani to suka ce nan ba tarmamu ba ake ne a ana ne sabkal qur'ani munajjaman sannan kuma shi ukusimu rantsuwa ne falakin wannan lakin wannan ta ɗauki hankalin masu fassara yawa saboda la kakka ɗauke ta hani ce aika ce banna rantsuwa a'a ina rantsuwan ne eh ina rantsuwan ne malamai kaso na farko sun ɗauke ta la istifhamiya istiftahiya la ce ta buɗe zance kamar ka ce a'a wallahi yayi kaza yayi kaza kaga a'akin ba bai yi bane ba a'a yayi ne la ce istiftahiyya la wadda ake bude magana kawai da ita wasu kaso na biyu suka ce a'a la hukuncin da sila ce tana tahiya ba a ba a amfani da ita uqsimu shine rantsuwar Allah subhanahu wataala yayi rantsuwar ba bai yi ba rantsuwar ne misalin nan shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma iblisa da Allah subhanahu wataala ya halitta annabi Adam ai ya ce ku duka gaba ɗaya ku mushi sujada ko
sai
na'am فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ce ma idh qulna lil mala'ika muka ce ma mala'iku gaba ɗaya ku yi sujada ku gaida annabi Adam fasajadu suka yi sujada suka gaida shi gaba ɗaya to iblis yana tare da mala'iku kenan in hukunci yazo gaba ɗaya ne za ku yi illa iblis aba sai ya kiya shi sai Allah yake tambayar shi ya ce mishi yake Allah subhanahu wata'ala ya ce ma mana aka Allah ta sujida ما منك ألا تسجد إذ أمرتك to ka gani قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين to ka ga lakin ta hudu anan ko ma mana aka Allah ta sujida me me ya hana ka Allah ta sujida kenan me ya hana ka an ta sujida ake ne ai ba ai bai ai bai ba sujida kin yi ne ma mana aka an ta sujida da haka zai ce ko me ya hana ba kai ba sujida sai ce ma mana aka Allah ta sujida lakin wannan ba a aiki da ita haka take zawa a ka'idar Qur'ani kenan rantsuwa ce Allah subhanahu wataala kuma yayi rantsuwa bin mawaƙi'in nujum da mazamnai masabkai na tarmamu na'am sai Allah ya ce mi na'am
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم lalle wannan laqasamun rantsuwa ce law ta'lamuna da kun sani azimun rantsuwa ce babba babban rantsuwa ce wadda take ita ce na'am إنه لقرآن كريم lalle wannan alkur'ani ne mai girma alkur'ani ne mai girma fi kitabin في كتاب مكنون a cikin wani littafi abin kiyayewa wanda babu mai zuwa gurin shi la ya masu لا يمسه إلا المطهرون babu mai shafan littafin nan sai tsarkakakku wannan akwai bayani diwa a zubin wannan ayoyin kuma ana cewa lokaci yayi kenan daga nan za mu tsaya gobe insha Allah za mu tashi falawo kusun bi mawaqi'in nujum domin bayanin ya tafi daidai abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girmanka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka sa mu gane gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta ya Allah ka sa mu gane ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadinta ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana zunubanmu ya Allah wanda ba su da aure a cikin mu Allah ka ba su mata masu neman jari Allah ka ba su jari ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin bulaguro ya Allah ka kai su gidajensu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka tsare mu ka tsare uwayenmu ya Allah ka shirye mu ka shirye da diyanmu ka shirye da diyanmu ka shirye mu zuwa ga abin da kake so bi rahmatika ya wahidal qahar ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.